أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata sha bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira annan muhammad sallallahu alaihi sallama ashirin da biyar ga watan a daina rubuta min tautakar da wanda bai san kwanan wata ba da allah a daina rubuta ba ne ashirin da biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da da bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da nawa ne ga wata bakwai ko ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha sha sha bakwai a sha sha biyar a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu hud alaihi salatu wassalam yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna darasi na na uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi a kan wato aya ta goma sha biyu a cikin sura am yaqulu naftara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن kuntum sadiqin Allah ya ce am yaqulu naftara ci gaba ne da ayoyin da muka dauko da Allah ce fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruka an yaqulu laula unzila alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malakun inma anta nadhir wala wallahu ala kulli shay'in wakil am yaqulu naftara shin ko suna cewa wannan alkur'ani ɗin muhammadu kirkirarsa ya yi sallallahu alaihi wasallam am ɗinnan tana da ma'anar bal ne bal ya ƙulu naftara kenan am ya ƙulu naftara ai bal ya ƙulu naftara bari dai sun yi wa annabi ƙage sun yi masa ƙarya har suka ce wannan alkur'anin kirkirarsa ya yi jama'a ku duba irin wato haƙurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da wannan al'umma ka duba irin ƙoƙarin karantar da mutane da yake yi amma wai cewa ake yi wai ƙarya yake yi wai wannan alƙur'anin wai ƙarya yake yi shine am ya ƙulu naftara to idan har ƙirƙirarsa ya yi kuɗin ulfatu biya shiri suwarin mislihi ku zo da surori guda goma mislihi irin na alkur'ani din shi ya yi ƙoƙari ya ƙirƙiro ɗari da goma sha hudu to ku ku kawo guda goma kadai tunda ɗan adam yana iya ƙirƙirarsa ku kawo muftarayatin waɗanda su ma ƙirƙirarsu aka yi abdullahi ibn abbas yana bayani a cikin wato ƙarƙashin tafsirin wannan aya kalmar iftira ɗin tana nufin wato ƙarya ƙarya me yake nufi da ƙarya ne mutum ya faɗi an yadhkura al-insanu shay ala khilafi haqiqatihi mutum ya ambaci wani abu a bisa saɓanin yadda yake akwai nauyi kwarai da gaske a cewa manzon Allah ƙarya yake babu daɗi anan kun ga cewa yayi fatu bi ashri suwarin mithlihi a cikin suratu yunus ya ce fatu bi suratin mithlihi suka gagara kawo sura goma a cikin yunus ya ce a kawo sura ɗaya ma idan sun gagara ɗaya ya za su iya kawo goma mutum ne wa aka ce ya kawo dirhami ɗaya kawo dubu ɗaya ya gagara to kuma an ce ya kawo goma ina zai iya kawo ba zai iya ba duka wannan kalubale ne da ubangiji kalubalantarsu ubangiji tabaraka ta'ala yake yi cewar wallahi ba su isa ba sura ɗaya ma ba su isa su kawo ba ballantana sura sura goma muftarayatin su ma waɗanda ƙirƙirarsu aka yi wad'u man istata'tum min dunillahi kuma ku kirayi duk wanda kuka samu dama wanda ba Allah ba an ba ku dama ku yi gayya da taron dangi in kuntum sadiqina in har gaskiya kuke yi akan da'awar da kuke cewa Muhammadu kirkira wannan alqur'ani yayi قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا da mutane da aljanu duka za su haɗu su yi tarayya akan kawo wannan alkur'ani da mutum da aljanu duk duniya gabaki ɗaya sashen su ya taimaki sashi wallahi ba za su iya ba ba su isa ba ballantana wasu arnan makka ba za su iya yi ba kwata-kwata akwai abin da malamai suke faɗa ya aka yi a can gurin aka ce a nan gurin aka ce su kawo surori guda goma misalin na farko an ce a cikin suratu yunus an ce su kawo sura ɗaya suka gagara kawowa idan kun lura ai sai da muka yi yunus sai muka yi hud ko to in an ce su kawo sura ɗaya suka gagara to kuma gashi a nan gurin a cikin suratu hud kuma aka ce su kawo surori guda nawa guda goma to ya menene amsar wasu malaman suka ce wato yadda abin yake goma aka ce su fara kawowa suka gagara sai aka ce to ku kawo ɗaya ma tunda kun gagara kawowa goma ba wai ɗaya aka ce su kawo ba da suka gagara aka da cewa su kawo goma sai suka ce a suratu hud ita ce ta fara sauka amma al-mubarrid ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tafsiri ya yi inkarin wannan cewa a'a suratu yunus ɗin dai ita ce dai ta fara sauka ya ce ba suratu hud ce ta fara sauka ba suratu yunus ɗin dai kamar da ke a jere ita ta fara sauka amma abin da ake nufi da fatu bi suratin mislihi na cikin yunus ku zo da sura irinsa wato irin surorin alkur'ani ai mislihi fil khabari anil ghaibi wal ahkami wal wadi wal awaid ku zo da sura wacce guda ɗaya wacce ta yi kama da sura alkur'ani a wajen ba da labari akan gaibu da hukunce-hukunce da kuma narkon azaba da kuma wato alkawari da Allah yi sai suka gagara to shine Allah ya ce to a cikin suratu hud din yanzu fa in ajastum anil itiyani bi suratin mislihi fil akhbari wal ahkami wal wa'di wal wa'idi fa'tu bi ashri suwarin mislihi من غير خبر ولا وعد ولا وعيد وإنما هو مجرد أو مجرد السورة فقط tunda kun kasa kawa sura ɗaya wadda take ta yi kama da alkurani a wajen labari da bayani akan narkon azaba da alkawali to yanzu ku kawo goma wanda ba su da wannan sifofin shine abin da suka ce wato balaga ce ta alkurani take tabbata a nan to yanzu sun gagara kenan tunda babu amsa ba su kawo bayi ko ba ka bane ba yawa me ya faru malam فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون idan har ba su amsa muku ba fa in lam yastajibu lakum ya ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya saba na muhammad idan har ba su amsa muku ba wasu malaman suka ce wannan lafazin an nufaci sabon manzon Allah da magana amma ana nufin dukkan wato ana nufin manzon Allah shi kadai mana kaman fa in lam yastajibu laka idan ba su amsa maka ba ya muhammadu suka kasa kawo surori guda goma sallallahu alaihi wasallam to shine amma ya masa magana bi khitabil jam khitabil mu'minin fa'alamu ku sani sai suka ce to can ana nufin manzon Allah amma yanzu an dawo ana magana akan mu'minai khitabun ne ma'al mu'minin wasu ma suka ce ma'al mushrikin din fa'alamu annama unzila bi ilmi Allah ku sani cewa wannan alqur'ani ya sauka ne da ilimin Allah ba da ra'ayin dan adam ba alqur'ani ya sauka ne da ikon Allah ba da ikon dan adam ba alkur'ani ya fi karfin wani ya zo ya kirkiro shi ya kawo shi wa Allah ilaha illahu kuma babu abin bauta da cancanta sai shi shi kadai tabaraka wa ta'ala fa hal antum muslimun to shin kuna masu miƙa wuya za ku zama musulmai kun yadda malamai suka ce wannan istifhamun ne bi ma'anar amr tambaya ce amma tana nufin ku musulunta umarni ne fahal antum muslimuna ku musulunta kina waɗanda suke inkarin alkur'ani kafirai ne to sai me ce kuma من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون yanzu kuma an dawo kan yan neman duniya da tara ta ƙwarai ku da gaske ta sa akwai masu rayuwa a titi kenan iya abin da suke sha'awa abin da suke buri a rayuwarsu duniya su haɗa dukiya su haɗa arziki su samu mulki su samu sarauta kuɗi ina za ka je kuɗi daga ina neman kuɗi gaba ɗaya rayuwarsu akan kuɗi ne su so suke samu duniya kawai addinin ma za su iya sayar da shi sun dandan duk samu duniya suna fifita duniya akan addini ba za ka ga tashin hankalinsu da damuwarsu ba sai an taɓa duniyarsu amma an za a keta addini ba abin da ya dame su suna nan haka suke rayuwa ku ne kuke damuwa an taba musulunci an taba addini wallahi ba shi bane su hankalinsu yana tashi ne yayin da hannun jari ya yi ƙasa suna shiga damuwa ne yayin da shige da ficen business da kasuwanci ya yi ƙasa والعياذ بالله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها duk wanda yake yana nufin rayuwar duniya da kwalliya tata mana yana yin aikin sa don ya tara duniya ne kuma ya samu kwalliyar duniya wannan ayar ta sauka ne akan masu yin aikin Allah amma suna neman duniya da shi masu riya mutum ya bauta wa Allah amma da manufan ya tara duniya aikin Allah an juyar da shi ana neman duniya da shi da kuma waɗanda su ba su da manufa kurin rayuwarsu duniya ce kawai a gabansu su ba aikin Allah ne a gabansu ba nuwafi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ladansu na aikinsu a cikin duniya din nan kawai ba sun nemi duniya ba ne ba Allah ce za mu ba su in mun ga dama بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها za mu ba su dukiya mai yawa mu yaye musu damuwa da abin da ba sa so da duk abin da ya kama da wannan wa hum fiha la yubkhasun kuma su babu wato ba ababen tauyewa haƙƙi bane a cikin wannan duniyar yani la yanqusu hazzuhum rabin su na duniyar ba za mu tauye musu ba ka san me yake nufi sun yi sallah don neman duniya sun yi ibada don duniya sun yi ilimi don duniya sun yi kaza don duniya to sai Allah ya ta ba su wasu abubuwa na duniya ya ba su arziki na duniya ya ba su jin daɗi na duniya iya ladan su kenan a nan dai iya wahalan aikin su za a ba su abin da suke so na duniyar amma a lahira kuma ba su da rabo shine Allah madaukin sarki yake faɗa kamar yadda manzo Allah yake faɗa cikin alhadisul qudsi idan Allah ya tashi kiyama zai haɗa 'yan riya masu aiki don neman duniya don wasu zai haɗa su ya tara su ya ce da su man amila amalan ashraka fihi ma'iya gairi wanda diye wani aiki ya haɗa ni da wani na a cikin wannan aikin duk wanda ya aiki a duniya ya yi don wane ya yabe shi ko kuma don son duniya taraktuhu wa shirkahu to zan kyale shi da abin da ya shirka da ni da shi wanda ya haɗa da shi ya yi don shi ɗin zan bashi ce ya je ku je wurin su ba ku lada in suna bayarwa ba don su kuka yi ba to shine tashin hankalin kai aiki ba don Allah ba to bari ma ka ji malam me Allah ya ce a gaba أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار الله يقول أن من سين أيكي دن دنيا دتار الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار باسو da wani abu a lahira in ba huta ba wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a cikin wannan duniyar ya lalace sallar su ta lalace azumin su ya lalace zakkar su ta lalace ibada su ta lalace saboda suna mushrikai suna shirka da Allah sun zo suna nufatar duniya mai kun suna faci Allah wa batilun ma kanu ya'malun lalatacce ne batacce ne abinda suka kasance suna aikatawa a duniya malamai sun sabani akan wannan ayar da suwa take imam mujahid yace wannan ayar ta shafi ayan riya ne waɗanda suke zuwa su yi ta aiki ba dan Allah ba yanzu mutum zai zo ya aikin da ake tsammanin Allah ibada lada a kai ya ba da taimako a masallaci idan bai ji an kira sunansa an ce shi ya bayar ba sai ka ji yana kira yana cewa wai sakatare da Allah taimako na bai iso ba ne sai a ranka dai ya iso ce a to ai na ji ban ga alama ba ai gwanda ayi mutane bayani mun bayar saboda alƙali ya samu masu yawan gaishe shi ba sa iya yin aiki don Allah malam idan suka bayar in dai ba a san sun bayar ba to gani suke kamar ba su bayar ba ba su damu rabbul izzati ya sani ba muminai kuwa in suka bayar tun da dai Allah ya riga ya san an bayar a kenan ko ka sani ko baka sani ba mumini in ya baka abu ko kun haɗu ko kai mai magana ko ba kai mai magana ba ko ka ce na ga sako ko baka ce na ga sako ba to ya san dai cewa sako ya isa Allah ya gani shikenan daman ba dan kai ya bayar ba dan Allah ya bayar to kai kokari ka tarbiyantar da zuciyarka a hakan haka manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi sahihi riwayat Imam Ahmad da Imam Bagawi ya kawo cikin sharh sunna manzala na cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asgharu mafi karancin wake mafi girman abin da nake jiye muku tsoro shine karamin shirka suka ce ya manzo Allah wa mashirku al-asghar menene karamin shirka yace ar-riya riya riya riya riya riya yin abu ba dan Allah ba wasu malamai suka ce wannan aya ta shafi kafirai ne kafirai su ne suke nufin duniya gaba ɗaya amma muminai suna yin aiki ne don Allah ya ba su a duniyar kuma ya ba su a lahira Anas ɗan Malik ya ruwaito cikin riwayar Imam Muslim إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يصاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة Allah baya zaluntar mumini ko da kyakkyawan aiki guda ɗaya yayi lada ɗaya Allah bai zai zalunci mumini ba daman inna Allah laysa bi zallami lil abid Allah ba zalimin bayin shi bane ba a duniya za a yi maka sakayya a baka arziki ka gani ko daɗin aiki dan Allah a baka duniyar kuma a lahira ma ka samu shi kuma tsiyar aiki ba dan Allah ba ka yi a nan duniyar a lahira ka tashi a banza in ka ci sa a duniyar ka samu in baka samu ba in baka ci sa ba iya sanin da aka yi din shine kawai rabanka a duniya wa ammal kafir manzo Allah ce kafiri kuma za a ciyar da shi a shayar da shi a wannan duniya din har sai lahira kuma ta zo ita shi gaba da komai subhanallah wani hadisi imam musulmi ya rawaito shi babin da yake magana akan sifatul munafiqin kitabu sifatul munafiqin babu jaza'il mu'minin bi hasanatihi ko babu jaza'ul mu'min jaza'il mu'min bi hasanatihi fi dunya wal akhirah to sai me kuma Allah ya ce أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن شاء الله يبقى مثالي يتي أفمن كان على بينة من ربه yanzu za ku kwatanta daidai ne da wanda yake yana kan hujja bayyananniya daga Ubangijinsa da kuma wanda yake yin aiki don neman duniya da kwalliyarta yanzu za ku kwatanta wannan da wancan wancan da yake cikin bata da jahilci wannan kuma ala bayyinatin min rabbi yana kan hujja bayyananniya daga ubangijinsa wai waye wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa yatluhu shahidun minhu kuma wanda yake masa shaida da gaskiyarsa yana biye da shi wa yatluhu shahidun minhu wanda yake masa shaida da gaskata shi ko da gaskiyarsa yana biye da shi wai waye wannan shine jibrilu ma'ana jibrilu yana biye da manzon Allah yana cewa gaskiya yake shine shahidun min hudun jibril alaihi salatu wassalam haka imam ibn abbas da alqama da ibrahim an-nakhai da imam mujahid da ikrima da dhahhak da mafiya yawa daga cikin ahlul tafsiri haka suka ce wasu suka ce wa yatluhu shahidun minhu wato wani mala'ika ne yana bin su yana kiyaye shi manzan Allah kenan mana shahidun min hudun wasu sun ce jibril wasu ka ce wani mala'ika ne da yake biye da manzan Allah yana tsare shi yana tsare shi kuma yana ɗora shi akan daidai wa yatluhu shahidun minhu imam qatada da al-hasan al-basri yake cewa ai harshen manzan Allah ne wa yatluhu shahidun minhu harshen annabi din sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce ai alkur'ani shine wato shahidun minhu shi manzon Allah yana bayani kuma ga qur'ani yana sauka har da wanda suka ce ma ga Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana bi yana gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya zo da shi da sauran sahabbai ga baki daya Allahu akbar malamai suke cewa Ali bin Abi Talib yana cewa ma min rajulin min quraish illa wa qad nazala fihi ayatun min alquran babu wani mutum daga cikin quraishawa face sai Allah ya saukar da aya akan shi cikin quraishawa sai wani ya ce wa anta ayyu shay'in nazala fika to kai aliyu menene ya sauka a kanka sai ce ga ayar wa yatluhu shahidun minhu ai wa yatluhu shahidun minhu ai ni ne ai inji aliyu ibn abi talib akwai wanda suka ce ma injila ne wa yatluhu shahidun minhu to sai dai wannan riwayar riwaya ce wacce take mai rauni akwai wani mutum da ake ce da shi jabirul ju'fi jabirul ju'fi ku rike sunansa in ka ji shi a riwaya jabirul ju'fi rajulun da'ifun kuma dan shi'a ne yasa ka ji dama aka kasa dauko kowa sai aka dauko Ali bin Abi Talib amma mun faɗa ne a babin ilimi saboda wata ran zaka ji wani ya zo fassara ya ce wai tulu shahidun minhu Ali bin Abi Talib sai muka gama bayani ko muka rushe ko ba haka bane lalle akwai wanda suka ce Ali bin Abi Talib ne amma riwayar da'if ya ce bata inganta ba dan akwai Jabir al-Ju'fi dan Shi'a ne kuma yana cikin mabiya Abdullahi bin Saba al-Yahudi Ibn Kathir a cikin tafsirinsa don karfafa zancen nan a koma tafsirin ibn kasir a ƙarshen wannan aya ya daɗa da'afa wannan maganar ya raunana ta ya ce wannan kalam ne da'if la yathbutu lahu qa'il wa min qablihi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka ce kafin zuwan alqur'ani kitabu Musa akwai littafin annabi Musa littafin anan Musa shine at-taura imaman wa rahma lalle at-taura ta riga alqur'ani zuwa lalle at-taura ta riga manzon Allah zuwa imaman wa rahma jagora ne jin kai ne ga wanda yabi wannan littafi din yabi at-taura din jagora ne kuma rahama ne ga wanda ya bi shi Ma'ana shi wannan littafin attaura ɗin kaga ƙur'ani daga bayan sai zo amma duk da haka attauran ya gaskata alƙur'ani shahidun ne lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah shi ulaika yu'minuna bihi waɗancan sahabban manzon Allah suna imani da shi ko kuma ka ce waɗancan wanda suka yi imani musulmai cikin ahlul kitabi sun yi imani da shi sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa man yakfur bihi min al-ahzabi wanda ya kafirce da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka ce wanda ya kafirce da alqur'ani duk wannan lamirin yana iya bihi bihi din nan yana iya daukan ko dai manzon Allah ko alqur'ani duk wanda ya kafirce wa alqur'ani ko duk wanda ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min al-ahzab daga cikin wato kafirai min ahli al-milal kullaha ko kulliha fannaru maw'idu to wuta ita ce makomarsa manzo Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallama hadisin imamu muslim riwayar imamu abi huraira manzo Allah ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu yake hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu mutum ɗaya daga cikin wannan al'umma da zai ji ni ولا يهودي كوب يهودي ولا نصراني كوب نصاري ثم يموت سنن يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به كما بي إيماني دا أبن دا أكا أيكوني دا شيبا إلا كان من أصحاب النار فاتسي هذا متشين يموتا duk wanda ya zo cikin wannan al'umma bai yi imani da ni ba dan wuta ne duk wani ba yahude da bai yi imani da ni muhammadu ba dan wuta ne duk wani ba nasare dan kirista da bai imani da manzo Allah ba dan wuta ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa kai tsaye ka iya cewa ba yahudan da bai imani da manzon Allah ba a yanzu kafiri ne dan wuta ne duk dan kiristan da bai imani da manzon Allah ba inji manzon Allah ya ce dan wuta ne matukar ya mutu bai imani da manzon Allah ba dan dan wuta ne a'a ya zo a zo ana kafurta su mutanen nan su ma da addinin su su sun zaɓi annabi isa kai ka zaɓi muhammadu to ai al'amarin nan kowa dai annabinsa yake bi subhanallah to gashi annabi ya faɗa rantsu ya ce na rantse muku da wanda raina ke hannun shi wallahi duk wanda bai imani da ni ba ko dan kirista ko ba yahude dan wuta ne dan wuta ne fala taku fi miryatin minhu kakka zamanto cikin shakka minhu a kansa ko akan muhammadin ko akan alqur'ani innahu alhaqqu min rabbik lallai fa shi tabbas gaskiya ne daga ubangijinka walakinna aktharan nasi la yu'minun sai dai da yawa yawa daga cikin mutane ba su yi imani ba sai ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Allah madaukin sarki ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba ba wanda yafi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah ya ce Allah yana da ɗa ko ya ce Allah yana da aboki la ahada azlama minku ba wanda ya kai shi zalunci ula'ika waɗannan maƙaryata alkazibina wal mukazzibin masu ƙarya masu ƙaryata Allah yu'raduna ala rabbihim za a bujirar da su ga ubangijinsu fa yas'aluhum an a'malihim zai tambaye su akan dukkan ayyukansu wa yaqulu al-ashhadu mala'iku za su ce al-ashhadu dinnan ana nufin mala'iku ne kamar ya mala'iku ina mala'ikun da suke tsare mutum suke lura da aikinsa su ne al-ashhad mala'ikun da suke kiyaye ayyukan mutum za su faɗa wasu malaman suka ce a ba ma mala'iku kaɗai ba annabawa da manzanni su ma al'ashadu ne masu shaida ne don ku Allah ya turo su ga mutanensu sun bi ko ba su bi su ba wasu malamai suka ce alkhala'i kulluhum don halitta ma gaba ɗaya al'ashadu ne halittu duka kowa shaida ne ai za su ce su al'ashadun za su ce ha'ula illazina kazabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka yi ƙarya wa ubangijinsu subhanallah kaga dan uwanka yana nuna ka yana cewa kayi wa Allah ƙarya kaga mala'ika yana nuna ka mai kiyaye aikinka yana cewa ya Allah wannan makaryaci ne yayi maka ƙarya kaga annabin da aka turo maka yana nuna ka yana cewa ya Allah wannan yana cikin makaryata a cikin al'ummata ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah da la'antar ubangiji ta tabbata akan mutane azzalumai Allah ya tsine musu abinda ake nufi da tsinuwa alla'anu ana nufin at-tardu wal ib'adu an rahmatillah koran mutum a nesanta shi daga rahamar ubangiji shine la'anta to akwai wanda Allah zai ce ya tsine musu masu yi wa Allah ƙarya masu yi wa addinin Allah ƙarya masu yi wa manzan Allah ƙarya masu mu'amala da ƙarya su ci da ƙarya su sha da ƙarya su ɗinka ƙarya su hau ƙarya su zauna akan ƙarya komi suka yi ƙarya ƙarya ƙarya mutum ya zama maƙaryaci hadisi ya tabbata riwayar Imam al-Bukhari haka da Imam Muslim duk sun ruwaito zan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa cewa ranar tashin alkiyama Allah zai matso da mumini kusa da shi ya suturce shi ya ba shi kulawarsa Allah zai ce da mumini kai a ta'arifu zamba kaza wa kaza shin ka san zunubi na kaza da kaza da ka aikata a ta'arifu zamba kaza ka san kai laifi kaza ka san kai laifi kaza Allah yana masa magana kawai kwakwalwar da kai kwamfuta haka zai tuno sai ya tuno rayuwarsa da duniya lalle ya aikata wannan abin sai ce ai rabbi ya ubangiji lalle na san da wannan zunubi manzo Allah ce sai in Allah ya tabbatar da bawa akan zunubin nan ya yadda ya aikata ya ga cewa kaf lalle ya halaka lalle yau halaka ta tabbata gari saboda an tuno masa zunuban da ya aikata sai Allah ya ce da shi satartuha alayka fid dunya kaga a duniya na suturta maka wannan zunubin da kai kai tabarna asirinka a rufe yan uwanka ba su sani ba jama'a ba su sani ba an dauke ka mai imani da tagawa la ilaha illallah satartuha alayka fid dunya wa ana akfiruha laka al-yawm a duniya na rufa maka asiri astaghfirullah yau na yafe maka na yi maka afuwa Allah zai ce da mala'iku ku ba shi littafinsa na kyawawan ayyuka kawai zunubin kuma mun yafe masa wa yi utsawa kitaba hasanatihi wanda Allah ce amma kaga ammal kafir wal munafiq kaga shi kafiri da munafiki fayunadi bihim ala ru'usil khala'iq Allah zai kiraye su akan a gaban duk halittu gaba daya sai a kira sunan kafiri a kira munafiki munafiki duk kuna ganin musulmi ne mai sallah ne mai ibada ne Allah zai kira shi ɗaya bayan ɗaya yana kiran su ce haula illazina kazabu ala rabbihim ala la'anatullahi ala zalimin kun ga waɗannan su ne suka yi wa ubangiji su ƙarya munafikai ne kuma kafirai ne suka yi wa ubangiji su ƙarya to ina shaida muku yau la'antar Allah ta tabbata ga mutanen da suke azzalumai ne ranar tashi alkiyama a karam kalla akwai tunan asiri kwarai da gaske to shi yasa ake so aita Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka rufa mana asiri kaji akaram kalla mu'minin ba mu'minin wanda ake ganin mu'mini ne mai sallah mai azumi mai ibada ashe yana tafka wani zunubin Allah shine kadai masani aina za a kira shi a ce ka san zunubi kaza da kai ce ya sani ka tuno tuno to ba kai kai ba shi yayi ya gama sakankan cewa zai tafi wuta ne an ya halaka sai Allah ce to a duniya na rufa maka asiri ka tsallake ka zo da rigar muminai to amma yau din ma na yafe maka kaga wannan yake nuna cewa babu wani mutum da kake gani waiwai ya kubuta ba muna laifi muna laifi wani zulmi wallahi baka san kayi shi ba idan ka kawai aka baka da shi ka shiga uku bakin nan ku wayyo wannan wannan bakin ai wannan wannan dan iyayen kan nan ba abin da ke halakar da mutane yake kai su wutar jahannama da gaggawa irin wannan bakin to wannan shine ma'anar al-ghafur kun gane ma'anar sunan Allah al-ghafur al-ghafur wanda ga zunubin ya gani amma sai ya suturce maka al-ghafur as-satr ya boye ya rufe maka wannan zunubin sai ka gama sakin jiki za a yi ma azaba akai sai ya ce an yafe maka shine ma'anar al-ghafur to wai wannan wai wai sai a zo a kira wani mutum a nan duniya wai shi wali ne wai shi shayi ne wai yana yafe wa mutane wai haka wai wani wai yana da matsayin da wai za a ce wai ya zama ma Allah a ba mutum ana ba shi wani zikiri ko wani salati ko wani ambato ko wani abin sauransu yazo yana yana kira Allah Allah Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah ko na makamancin wannan yana yi yana yi yana yi yana yi kuma wai a gaya masa wai shi din wai ya kai wani matsayi matsayin da za a ce wai shi Allah ne ku duba wannan kalmar fa ya koyin kwana shi Allah a'udhu billah dan adam mai tsuguno mai ba haya mai mai turoso a'udhu billah mabukaci miskini da'ifi ajizi amma wai wannan wai shine wai za a ce wai shi ma wai yaghfiru dhunub yana gafarta zunubi a ƙasar nan mun gani mutane da yawa akwai waɗanda suke zuwa su cire hular su su miƙa kawo kansu ga- ga- ga ga- ga wasu su ce wai sun yafe musu zunubi akwai wanda biya ake ma a yafe wai da ya shafa kanka wai ya yafe maka wai suna nan kuma suna da mabiya fa in an yi magana a ce wai hasada ake musu kai Allah gyara halin mu jama'a ku rike tauhidi aqida wannan shine asalin rayuwa duk wanda ya kuskure ya fada hannu waɗannan mutanen kasaman mutane wallahi za su kai kasu baro wallahi shi kansa bai isa ya yafe zun bai isa ya yafe zunubin kansa ba ballanta ya yafe na wani matarsa wallahi bai isa ya sa ta aljanna ba ɗansa wallahi bai isa ya kubutar da shi ba ba ga annabi nuhu da shi da nan shi ba ko ba ga bane ba ce ai innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min aljahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min alkhasirin annabi ba ce annabin Allah yana yana neman alfarma wa ɗansa yana cewa ɗansa cikin ahalinsa ne ya ubangiji ga ɗana cikin iyalaina nan da nan Allah ya ce innahu laysa min ahlik ai baya cikin iyalanka ai kai annabin Allah ne mumini salihi shi ko wannan ɗana ka kafiri ne kar ma kai ilhakinsa ka haɗa cikin iyalanka mun cire shi lesh innahu amalun ghayr salih yani innahu amila amalan ghayr salihan ya yi aiki wanda yake ba na kwarai ba Allah ya ce a da annabi nuhu fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kada ka ƙara tambaya na abin da ba ka da ilimi a kansa ku duba wannan lafazin da ubangiji ya amfani da shi subhanallah kada ka tambaye ni abin da ba ka da ilimi a kansa inni a'izuka an takuna min aljahilin ina maka wa'azi ina maka gargadi karka zamanto cikin mutane waɗanda suke yin wato wauta ko jahiliyanci Allah ya amfani da wannan kalma din dan da nan ya daga hannu ya nemi afuwar ubangiji qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun ya Allah ina roƙonka ka raba ni da tambayanka roƙonka abinda ba ni da ilimi akan akan shi abinda ba ni da ilimi akan sa annabin Allah yana cewa dan shi abin da yayi bayi da ilimi a kansa kai yanzu ka yadda wai wani yana zuwa ya shafa kanka wai ya fi ma wai saboda wali ne ko shishe ne mutane sun kasa ganewa mala ina ina ayar da take magana cewa ba mai yafe zunubi in ba Allah ba ba wanda yake yafe zunubi in ba Allah ba amma wani ya zo ya ce ya yafe maka wani ya zo ya ce wai wai wanda i gan shi ganinsa kawai in kai ido biyu da shi wanda i gan shi da wanda ya ga wanda ya gan shi wai duk yan aljanna ne ka gan shi ka ga banza ka ga ka ga shirme ka ga iska wallahi ko annabi ba a ce wai dan ka- da ganin mutane arna nawa suka ga annabi za su shiga wuta ko su abu jahal ba su kai manzo annabi ba to shi yasa in mutane suka yi sakaci da harkar aqida wallahi sai an wasan kura kai na, kura ma sai tafi ku jin daɗi wallahi ai ta yaudarar mutane a ta nuna musu Allah kuma ƙarya ake a ba su Allah a baki amma kuma ana nufin shari mu yanzu akwai wani dan bid'a har da ya isa ya zo bude mana baki ya nuna mana wani zikiri ko wani kiran Allah ku zagi annabi ku zagi manzon Allah ku ce wai za ku wani zikiri mun je akram kallah
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون waɗannan da Allah ce ala la'anatullahi ala zalimin su ne Allah ya ci gaba da bayani su ne alladhina yasudduna an sabilillah yasudduna an sabilillah yani yamna'una an dinillah jama'a ku ji wannan fasara waɗanda suke hana a shiga addinin Allah wanda suke hana a taimakawa addinin Allah su ne yasudduna kalmar as-saddu wanda zai toshe wanda zai hana wanda zai zagon ƙasa wanda zai tona rami dan ya kifar da addinin Allah ya hana gaskiya tafiya sun yi alwashi sun ce sai sun yaƙi sunna sun yi alwashi sun ce sai sun yi fada da gaskiya ya sudduna an sabilillah ba wannan kaɗai ba wa yabghuna ha'iwaja suna so su rinka ganin hanyar Allah a karkace suna so su rinka ganin gaskiya a karkace yabghuna ha'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ya ce kuma su waɗannan mutane masu kafircewa lahira ne me kuma Allah ya ce akan su har yanzu أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Allah ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizin kun ga waɗannan lam yakunu mu'jizin Abdullahi dan Abbas yace ba su kasance masu rigayar ubangiji ba lam yakunu sabiqin mana ba su fi karfin Allah ba lam yakunu mu'jizin lam yakunu sabiqin lam yakunu mu'jizin lam yakunu haribin kuma ba su isa su gudu ba lam yakunu mu'jizin lam yakunu fa'itin wallahi ba sai su tsere wa ubangiji ba lam yakunu mu'jizina fil ardi a bayan ƙasa wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma ba su da wani majibincin al'amari mai taimako mai agaza musu da wanda zai tsare su ya hana Allah ya musu azaba a bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala yudha'afu lahumul azab Allah ya ce zai ninka musu azaba ba wai ba wai ai musu azaba da mun za a musu azaba amma sai an ninka kaga masu hana addinin Allah ya ci gaba kenan su azabar su sai an ninka yudha'af za a yi musu azabar ma ma'ana yudha'af yani yuzad eh za a ƙara musu azaba saboda sun bata sun kuma batar da wasunsu kuma sun sa wasu suna bin su akan wannan batan يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الله تبارك وتعالى يسفن تاسو da kurumta ba sa iya jin gaskiya yastati'una sam yani summun an sima'il haqqi fala yasma'unahu ayi ta gaya musu gaskiya amma ba sa ji suka ta mamaki yaya aka yi suka kauce fa anna yufakun to ai ma kanu yastati'una sam'a ne wa ma kanu yubsiruna sannan kuma ba sa iya ganin gaskiya yani ma kanu yubsiruna al-huda ba sa ganin shiriya Abdullahi dan Abbas yake ce Allah yana ba da labari cewa ahlu shirki wa dalali waɗanda suke kan shirka da bata ubangiji ya shiga tsakaninsu da fahimta da jin da gani sakamakon da Allah zai musu idan suka kai matuka a shirka din to sai ya hana su gane gaskiya shi yasa ake cewa kar maka Allah kar ka yadda ka lazimci zama cikin bata kar ka yadda ka lazimci zama cikin bid'a kana nan gaba nan gaba nan gaba akwai wanda ake jinke su a hana su fita suna so su tuba din amma su gagara sai ka ji mutum yana cewa ku taimaka min da addu'a Allah raba da wannan abun Allah ya rike shi ba zai fita ba haka zai zo ya mutu da abun bai daina ba wa kanu yubsirun
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ya ci gaba da faɗin sifirsu waɗannan dai su ne waɗanda suka yi hasara makawo kansu sun yi hasara ba su ci sa'ar zuwa duniya ba tsohuwarsu ba ta ci sa'an naƙuda ba an wahala wahala banza an tufar da yawo a banza an yi awo a ciki an auna ciki an yi sikanin an yi komai a iska wallahi kasiru an fusahu ai Allah wadaran tsohuwar da ta zo ta haifi ɗan da yake ba mai albarka ba ita kanta ba ta yi albarkar ba to an dai ma ta yi albarka Allah ya taimake ta ta kubuta kenan an samu ragowar azaba amma ita a ɓace ɗanta a ɓace ai an shiga uku ta yi wahala wallahi khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma ya bata gare su abinda suka kasance suna yi na kirkira suna kirkiran ƙarya su danganta wa Allah suna cewa Allah yana da ɗa sun ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata’ suka danganta gumaka suka ce ‘ya'yan Allah ne waɗannan mala'iku da waɗannan gumaka suka ce ‘ya'yan Allah ne shi ne Allah ce alakumu zakar alakumu zakar ko walahul unsa ko ya ce a kai ku yanzu wato shi yana ku kuke da 'ya'ya maza shi kuma yake da mace ma'ana ku 'ya'ya maza naku ne amma kuma mata kuma ku ce na Allah ne kaga wannan tilka idan ismatun diza wannan ya zama rabon me rabon zalunci kenan Allah rama mu da kafirci sai a ƙarshe Allah ya ce me لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
Allah ya ce la jarama kalmar la jarama a larabci tana nufin gaskiya ne ma'ana daidai ke da kace haƙƙan eh shine la jarama ma'ana ko magana wani ya maka yace yaya kaza ka ce la jarama ma'ana ma'ana gaskiya ne annahum fil akhirati humul aksarun ka duba duk bayanin da yi a can ai ya wadatar amma dan Allah ya dada cewa fa tabaku din ne sun yi asara sai ce lalle a lahira waɗannan su ne suka fi kowa asara innal ladina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau Allah samu a cikin su wa akhbatu ila rabbihim suka ji tsoron ubangijin su kalmar akhbatu ana nufin khafu kamar da Abdullahi dan Abbas ya ce ko ka ce khashi'u duk ma'anar ikhbat ne suka ji tsoron Allah ula'ika ashabul janna to waɗannan su ne ‘yan aljanna lallai tun da sun yi imani sun yi aiki na ƙwarar ‘yan aljanna ne hum fiha khalidun kuma suna masu kaddara dawama a cikin wannan gida na aljanna suna masu kaddara dawama a cikin wannan gida na aljanna so abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين